بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da ɗaya ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da takwas ga watan march 1999 ba mu gushe ba muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhu wa ta'aliq muhammad nasir din albani hafizahullah a inda muka karanta maganar al-imamu tahawi a inda ya ce dangane da aƙidar mu mu ahalus sunna game da Allah maɗaukakin sarki baki ɗayan mu ahalus sunna muna cewa Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya wato kaga wannan ɓangare na farko daga cikin ɓangarori guda biyu na la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yake fassara maka cewa da ainihin shari'a te ka faɗi cewa babu abun bautawa sai Allah ka ƙudurce haka kuma haka ya tabbata a aikace a gaɓoɓinka. Abin da ake nufi da kore abokin tarayya ga Allah shine ka kore abokan abokin tarayya ga Allah a cikin abubuwa uku. Ma'ana, ɗayantakar da ake so ka tabbatar wa Allah a wurare uku, in ka tabbatar da ɗayantaka ga Allah, to ka tabbatar da ɗayantaka ga Allah a ko'ina. shine ka tabbatar cewa Allah ɗaya ne a cikin ayyukan shi duk aikin da ya zan Allah ya yi to ka tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ya yi wannan aikin wahdahu la sharika lahu akan wannan aikin shine ka samu tauhidin rububiyya kenan in har ka sake ka haɗa Allah da wani game da ayyukan da Allah ya yi to sai a ce ka samu shirka a cikin tauhidinka na rububiyya don haka ka zama zunzurutun mushriki. idan aka samu ka tabbatar da ɗayantakar Allah wahdahu la sharika lahu a wajen ayyukanka kai da kake wa Allah to sai a ce ka samu tauhidi na ubudiyya kenan ko tauhidul uluhiyya wato ayyukanka kai da kake wa Allah to ka tabbatar da cewa Allah kaɗai kake yi wa baka haɗa Allah da kowa kamar yadda ka san ayyukan shi shi da yayi shi kaɗai yayi to ka san kuma ayyukanka kai kuma da za ka yi mishi shi kaɗai kake yi wa to in ka samu haka ka samu tauhidin ainihi na uluhiyya kenan ko ubudiyya in kuwa har ka hada wani da Allah a yayin da kake bautawa Allah ko ka hada wani da ainihin Allah a cikin ibadarka da kake wa Allah to ka zama zunzurutun mushriki anan ma to haka dangane da sunayen da Allah yake da su da siffofin da Allah yake da su ko da ka ji sunan Allah ya yi daidai da sunan wani da kake jin ake kira karka ɗauka cewa ma'anar iri ɗaya ce domin so da dama akan dubi ainihin namijin kaza sai a ce mishi zakara sai kuma a dubi wani gwarzo cikin ainihin wato mutane wanda ya fice a wani fage nashi shi ma sai a ce mishi zakara suna ya yi ɗaya amma ma'anar sunan za ta yi ɗaya to saboda haka dan kaji sunan Allah al'azizu kaji wani sarki a ƙasar Masar a zamanin Yusufu ana kiran shi al'aziz karka ce irin izzar da Allah maɗaukakin sarki ya cike da ita irin ta wannan sarkin yake da ita ka tabbatar da ainihin wato shirka kenan a cikin tauhidinka dangane da ɗayanta Allah wajen sunayen shi ko kuma ainihin wato sifofin shi a nan ma shirka ta shigo don haka kamar yadda malam ya ce wato ashe shirka ta shiga cikin tauhidi na uluhiyya shirka ta shiga cikin tauhidi na rububiyya shirka ta shiga cikin tauhidul asma'i was sifati shi yasa ya kamata ka tsaya kai nazari jama'a waɗannan mushrikai na makka mafi yawancinsu sun tabbatar da cewa babu abin bautawa wato babu wanda ya halitta tabbas sai Allah maɗaukakin sarki don haka ashe fassarar la ilaha illallahu ba wai la khalika illallah bane ba wai ba mahalicci sai Allah ba shine fasarar ta ba domin inda a ce fasarar ta ne kafiran maka ai sun yarda da cewa ba mahalicci sai Allah amma sun gane fassarar ta shine babu abun bautawa sai Allah shi kadai to su kuma suna da abun bautawa fiye da 360 to kaga ashe wannan aƙidar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da ita na cewa a ɗayantar da Allah kadai a wajen bauta ba za ta dace da aƙidar su da suke da gumaka fiye da 360 ba shi yasa suke cewa aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu duk allolin mu kuma ya mayar da su Allah ɗaya wannan akwai abin mamaki ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah mu addinan da suka wuce iyaye da kakanni ba mu ma taba jin irin wannan bayanin ba in hadha illa shay'un yurad akwai fa manufa yana son ya raba mu ne da ainihin addinin da muka gada iyayenmu da kakanninmu saboda haka ya jama'ar musulmi ku dubi rashin yadda da wannan bangare na biyu na tauhidi shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ita ta halattar da jininsu ita ta halattar da farjin matansu ita ta halattar da dukiyarsu amma sun yadda cewa babu mahalicci sai Allah babu mai azurtawa sai Allah amma in aka dawo cewa babu abun bautawa sai Allah ɗin nan da ke azurtawa wanda yake halitta shi kadai sai su ce anan ba su yadda ba ashe yadda da cewa Allah shine mahalicci wannan bai shigar da kai musulunci ba tun daga kafiran makka ma sun yarda da cewa babu mahalicci sai Allah amma ba su zama musulmi ba sai sun tabbatar da cewa to kuma ba wanda za a bautawa sai Allah rashin yarda da wannan shi yasa aka halattar da a kama su a karkashe su a kama matansu su zama ainihin bayi yadda yake kai tsaye da zaran an kama ta ta yi istibra'i in ciki take da shi ta haife ta zama baiwar ka kai da ainihin ta fada cikin rabonka ya halatta ka je ka sadu da ita kamar yadda ya halatta ka sadu da ainihin matarka kamar yadda Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim kamar yadda ya halatta ka sadu da matarka haka ya halatta ka sadu da waccan kafira wadda aka kashe mijinta ko aka ainihin ribato ta a wurin yaƙi sakamakon mazajenta ko mazajensu ba su yi imani da cewa Allah kaɗai za a bautawa ba to amma abin mamaki yanzu sai ka samu mutum yana sallah yana salati yana zakka yaya hajji yana faɗan kalmar la ilaha illallah amma abin mamaki ya kasa sanin ma'anarta ga ba ma guje can a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci ma'anarta shi yasa dan ya san ma'anarta na hukunta sai ya daina bautawa kowa shi kuma ya ga ba za ta yi ba dan haka sai ya ki karbe amma yanzu mutum yana sallah yana salati da komai sai ya faɗe ta kuma sai ya warware ta ba ma guje ko ya san abun kunya ne ka faɗa ka warware dan haka tunda zai warware to gwamma ya ki faɗi don Allah ku dubi yadda ba ma guje ya fi babban malami fahimtar ma'anar la ilaha illallah babban malami zaka same shi da nadi da carbi da komai amma sai ka samu yana hada ainihin Allah da wani a wajen bauta kaga bai fahimci hakikanin ma'anar la ilaha illallah ba amma ga ba ma guje can a jahiliya ya faɗe ta yaƙi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da musulunci dan ya san in ya faɗe ta to babu damar kuma ya sake bauta wa kowa a duniyar nan kakaf sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to shi kuma yana ga haka ba zai yiwu ba to don haka sai ya ƙi faɗi shi yasa dubi irin gwagwarmayar da aka yi da ainihin Abu Talib manzon Allah ya juyin duniyar nan dattijan nan ya musulunta ya san cewa in ya musulunta duk abin da yake bautawa ba Allah ba fa to zai watsar da shi shi kuma ba zai yiwu haka ba don haka sai ya ƙi musulunta ya zo mutuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sheko a guje ya zo ya rungume shi yana cewa kawu ka ce la ilaha illallah ranar kiyama in kafa hujja da fadarka da la ilaha illallah yayin cikawa ka cewa ka mutu musulmi Allah ya ketarar da kai sai ya kamar zai fada sai ga su Abu Jahal su kuma kasurguman shehunnai na kafirci sun rugo da gudu sun zo sun kewaye shi yanzu nan kai addinin iyayenka da kakanninka za ka ainihin bari ka bi addinin ɗanka sai ainihin annabi ya sake nanata mishi faɗan la ilaha illallah sai kalli annabi yana jin nauyin shi yana girmama annabi sai ya ce wallahi ba dan tsoron gori da abin kunya ba wallahi da na faɗa ko dan in sanyaya idanka ya ce amma kai haƙuri ko ba dan Allah ba da zai faɗa dan kadai ya faranta annabi rai amma yana tsoron kada wata rana a zo musuluncin an dena shi a zo ane wasu Aliyu Gori cewa nan ubanku ya faɗi la ilaha illallah ya mutu shi yana ga musuluncin ba zai je ko ina ba nan gaba zai yanke a da ane wa jikokin duk wanda ya taba karban addinin gori ana aibanta shi shine yace wallahi laulal malama au hizara masabba yace wallahi ba dan zargi da tsoron zagi ba gori yace lawajattani samhan bidhaka mubina yace da ka same ni ainihin wato na ainihin kasance daga gaba gaba a cikin addininka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ya jama'a ku ji tsoron Allah duk abin da kuka san kuna yi wanda yake ibada ce ta Allah amma kuke sarrafa ta ga wani Allah wallahi ku tuba ku bari saboda ranar alkiyama wallahi za ka rena kanka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito yace wallahi in aka tashi ranar alkiyama saboda katafaren mulkin Allah da zai bayyana da a ce jariri da uwar shi ta haife shi daga fadowar shi daga ciki sai wuce sujuda tun ba a wanke shi ba kenan har aka yi tashin kiyama a sujuda tashin kiyama ta same shi manzo Allah ya ce in yaje ranar alkiyama sai ya rena kan shi gaban Allah dubi tun daga cikin uwar da ya fado straight sujuda ya wuce har aka yi tashin kiyama yana sujuda amma in ya je gaban Allah sai ya rena kanshi saboda ainihin wato tsananin yadda al'amari yake balle kana cewa kana musulunci amma kane kana hada da shirka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka lallai a tsaya a fahimci tauhidi waɗannan tauhidi da ake karantawa a ƙasashen mu jama'a mun shayi muku nasiha akai ba za su kai ka zuwa ga haƙiƙanin tauhidin da Allah ya aiko annabawa ba don haka aka ce ka bar shi ka ɗauki alƙur'ani da sunna da littafan da aka rubuta waɗanda ke tabbatar da tauhidi ƙur'ani da sunna sun wadatar maka game da fahimtar tauhidi in ba haka ba sai ka je ka wayi gari kana karanta tauhidi amma malamin da ke karantar da kai tauhidin shi kanshi yana tsoratar da kai cewa ka yi a hankali in tauhidi ya zurfi za ka ce ba Allah ku dubi wata irin kalma mai karo da juna abin da yake faɗi da hausa shine idan ɗayantawarka ga Allah ta zurfi to kuma za ka ce ba Allah to wacce irin ɗayantawa ce ga Allah za kuma ta sa ka zo ka rushe tabbatar da Allah ɗin kaga ya nuna cewa an haɗa ƙarya da gaskiya ne Allah ko ya ce wala talbisul haqqa bil batili fataktumul haqqa wa antum ta'lamuna kar ku ɗauki gaskiya ku cuɗanya ta da ƙarya sai zan kun ɓoye ainihin gaskiya kenan a halin kun san yin haka ba daidai bane saboda haka ya jama'ar musulmi wannan tauhidi da ake karantawa a ƙasar mu wanda za a ce za a fassara maka la ilaha illallah da ake yi ita kanta ba ta wadatar maka ainihin game da ka fahimci ainihin hakikanin abin da ake so ba kuma ta hana maka shirka shi yasa sai kaga malamin na fassara maka la ina ma'anan la amma shi kanshi yana shirka balle kai da ake fassarawa saboda haka ya jama'a wallahi nasiha muke muku kamar yadda annabi shu'aib yake cewa yace nasiha nake muku ba wani abu ake nema a wurinku ba amma wallahi tallahi babu wanda ainihin yake iya tsoron Allah sai wanda ya san haƙiƙanin Allah jama'a shi yasa kaga manzon Allah duk inda aka taba shi sai ya ce ana atqakum billahi ni na fi ku tsoron Allah manzon Allah kenan saboda me ya fi kowa sanin Allah duk wanda ya fi kowa sanin Allah baya sakaci game da haƙƙin Allah to sa'an nan ka zan mai karɓan nasiha saidina Umar ai da ba ma guje ne a cikin maguzancin kuma ba ma ba ma guje gama gari ba dan tauri ne dan ta'adda saidina Umar amma da ya karba addinin musulunci sai sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jira yake manzon Allah ya faɗi ko menene sai bi wata rana sai tafiya ta kama su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ji sayyidina Umar yana rantsuwa da uban shi yana cewa na rantse da ubana manzon Allah ya rugo da gudu ya ce ku daina rantsuwa da iyayenku wanda duk ya rantse da uban shi ko da wani abu wanda ba Allah ba ya marmaza ya ce la ilaha illallah shine kafarar wannan ainihin rantsuwa da ya da uban shi ko da wani abu wanda ba Allah ba sayyidina Umar yake tun daga ran nan tunanin rantse da wani abu wanda ba Allah ba ma bai zo cikin zuciyata ba to haka muke so kai ma ka zan mai karban nasiha karka ce a to wannan abu mu mun riga mun taso malaman mu sun gina mu akai malaman ku ba annabawa bane kuskure zai iya faɗawa kan malaman ku in duk malaman ƙasar ne kuskure zai faɗa a kansu ba abun mamaki ba ne domin malaman ku ɓangare ne cikin al'umma ɓangare kuma cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su tsaru daga afkawa kuskure ba amma al'ummar annabi kakab ba za su haɗa kan kuskure ba sai wasu sun tsaya akan gaskiya don haka ashe ba za ku yi hujja da cewa duk malaman ku akan wannan aƙida suke ba saboda malaman ku ɗin nan ba su ne kakab ɗin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba don haka kaga manyan malaman ilimin usul fiqh suka ce ba su yadda da ka'idar da al-Imam Malik ya kafa ba da yake ainihin kafa hujja da ijma'u ahlil Madina malaman madina in suka yi ijma'i imamu malik yakan ainihin yi hujja da wannan ko ya kira shi amalu ahlil madina malamai suka ce a'a ijma'in malaman madina kadai ba zai yiwu ya zanzartacce akan dukkan al'umma ba domin malaman madina wasu bangare ne na al'umma wanda kuskure zai iya faruwa a kansu sai in an samu dukkan malamai ne kakaf sun haɗu saboda haka ku karbi wannan nasihar abdullahi dan mas'udin yake cewa wallahi da rantse da wani abu wanda ba ba Allah ba akan gaskiya gwamma rantse da Allah akan ƙarya saboda rantsuwa da Allah ainihin wato akan ƙarya mafi zafin hukuncin shine haramci ka rantse da Allah amma akan ƙarya baka zama kafiri ba baka yi kafirci ba amma ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba akan gaskiya shirka ta shigo saboda haka ya jama'a ku ji tsoron Allah wallahi shi yasa kaga abu mafi muhimmanci kenan duk annabawa karanta suratu hud karanta suratu yunus kaga yadda annabawa kowanne zo wa'azin shi kenan ya qaumi ibudullah ya ku jama'a ta ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani wanda za ku bauta in ba shi ba annabin ba zai zo ya ce Allah shi ya halicci sama sun yadda Allah shi ya halicci sama shi dan haka sai a kauce daga wannan sai a dawo kan inda ake jayayya da su shine a tabbatar da bauta ga Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah yace hadhihi al-anwa'u thalathatu من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه waɗannan nau'uka guda uku na shirka wato nau'in shirka da ya shiga rububiya nau'in shirka ya shiga uluhiya nau'in shirka ya shiga cikin al'asma'u wa sifati wanda di ya kore su game da ɗayantawar shi da yake yi wa Allah fa muwahhidun fi zatihi to wannan mutum ya zama ainihin wato mai ɗayanta Allah game da zatin Allah fawahadahu fi zatihi ya zan ya ɗayanta Allah game da zatin Allah shi kanshi Allah ka tabbatar da cewa ɗaya ne karka ce Allah biyu ne karka ce Allah uku ne jama'a takadu samawatu yatafattarna watan shaqqul ardu wata khirrul jibalu hadda an da aulin rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن رحمن عبدا إذن أكتشي ألا نادى لاسي سمتي كما تتصاجي ƙasa kamar ta daddare duwatsu su kamar su gangaro su turmushe jama'a dan an ce Allah yana da da ashe wannan kalma munin ta ba karami bane waɗannan masu cewa Allah na da dadin nan su ne can kuma Allah yake laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahidun Allah ya ce fa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli ne uku masu aƙidar Allah Allah Isa Allah sannan Maryamu Allah ko kuma the Holy Ghost mala'ika Jibrilu Allah ne Allah ya ce sun zama kafirai Allah ya ce ai babu wani Allah abin bautawa sai kwaya ɗaya Allah ya ce kuma lallai in ba su daina irin wannan mugun alkaba'i ba azaba mai raɗaɗi za ta same su to don Allah jama'a ku dubi irin narkon da Allah ya faɗa akan wanda ya ce Allah uku ne don Allah yanzu wanda kuma ya ce komai Allah ne shi kanshi Allah ne kowa Allah ne komai akuya biri komai Allah ne don Allah wannan ba shi ne ya fi cancantar a mishi azaba ba to wanda duk ya tabbatar da ɗayantaka Allah game da zatin Allah wa fi ibadatihi haka wajen bautar da yake wa Allah ya tabbatar Allah ɗaya ikewa wa fi sifatihi haka wajen siffofin Allah fa huwa al-muwahhid alladhi tashmiluhu kullu al-fada'il al-khassa bil muwahhidina to shine fa mai tauhidi mai ɗayanta Allah wanda dukkanin falalolin da suke samu masu tauhidi suke samun shi kullun zaka ji an karanta hadisi cikin bukhari ne ko muslim ne ko muwatta ko wani littafi sahihi sai ka ji ana cewa wanda di ya faɗi kaza to wannan mutum wanda ya faɗi la ilaha illallahu zai samu kaza wanda ya kaza wanda yake da tauhidi zai samu kaza duk falalolin da zaka ji an faɗa na mai tauhidi to sai fa wanda yake da tauhidi irin wannan wanda shirka bata shige shi ko ta ina ba wa man akhalla bi shay'in minhu wanda kuwa ya ainihin wato watsar da wani abu daga cikin waɗannan dinnan wato ya tabbatar da wata shirka a cikin ainihin ɗaya daga cikin fannonin nan fa huwa alladhi yutawajjahu ilayhi mithlu qawlihi ta'ala wannan shine za a fuskantar wa misalin irin wannan magana ta Allah da Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al wallahi in har ka sake kai shirka duk aikinka baki ɗaya zai lalace kuma tabbas zaka zama cikin waɗanda suka taɓe suka yi asara don haka duk wanda ya tabbatar cewa akwai shirka a cikin harkar shi ya marmaza a daren nan kar ya ce sai gari ya waye ya watsar da shirkan nan ya tsarkake zuciyar shi ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya bori kake yi ko kake zuwa wurin dan bori duba kake ko kake zuwa wurin dan duba bokanci kake ko kake zuwa wurin boka guraye ne da layu kake da su ko kuwa dodo ko kuwa wani tsafi ko kuwa wani abu kake wanda ya tabbatar da cewa wannan abu shirka ne mai yin shi mushirki ne wallahi kai marmaza ka tabbatar da cewa ka watsar in ba haka ba ranar alkiyama wata aya ta zo ta fassara wannan Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk aikin da ka aikata baki ɗaya sai a tattara maka shi ranar alkiyama kana murna kana ɗoki za ka samu alkhairi sai a gabatar da aikin sai a nuna maka kamar za ka samu lada sai Allah maɗaukakin sarki sai tarwatsa wannan aiki kai kuma sai a tura ka wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan aya ta zo a cikin suratul zumari ita ce aya ta 65 الشيخ المحدث العلامة النحرير Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullahu ya ce, "Fahfaz haza, ya kai ɗan uwa musulmi ka kiyaye wannan magana da na faɗa maka ka haddace ta ka tsare ta ka rike ta da kyau. Fa innahu domin wannan maganar ahammu shay'in fil aqida. Ita ce tafi komai muhimmanci a cikin aqida. Ka tabbatar da ɗayantaka Allah game da rububiyya, ka tabbatar da ɗayantaka Allah game da uluhiyya, ka tabbatar da ɗayantaka Allah game da al-asma'u was sifat. wannan ya fi komai muhimmanci a cikin aƙida domin ita ce kalmar da ta shigar da kai musulunci la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu jama'a mun fahimta wannan kalma ta fi komai muhimmanci a cikin aƙida ita ya maka sharhi don haka shi da kanshi sai ya yabi wannan babban malami al-imam tahawi yace fala jarama annal musannif rahimahullahu bada'a bihi babu mamaki dan wannan mai littafi ya fara da bayani akan wannan mas'ala tunda tafi komai muhimmanci a aqida wa man sha'a tafsila wanda ke son bayani dalla dalla filla filla fa alaihi bi sharhi hadha alkitab sai koma ya karanta sharhin wannan littafi sharhin da muka yi bayani akan shi shine sharhin al-Imam Sadruddin Ali ibn Abil Izzi al-Hanafi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sa'annan kuma wa kutubi shiyukhil islam ya kuma koma ya rinka karanta littattafan shehunan musulunci ibnu taymiya babban malami ibnu taymiya wa ibn al-qayyim da al-imam ibn al-qayyim babban almajirin shi wa ibn abdul wahhab da sheikhul muwahhidina muhammad dan abdul wahhab wa ghairihim da waɗansu malaman ma daban mimman haza hazwahum daga cikin waɗanda suka bi tafarkin da waɗannan malamai suka bi wattaba'a sabilahum kuma suka bi hanyar su ash-shaykh al-allamatu al-albani duk inda ka same shi sai ka same shi ƙwararre ne a wannan fannin na ilimin ka duba jiya muna karatu sai da ya shiga wani fanni na balaga in ka ƙware da balaga akwai abin da suke kira iqtibas iqtibas ba ihtijaj ba ihtijaj kana cikin wa'azi ko bayani sai ka ce kaza kaza kaza sai ka ce saboda Allah ya ce ko kuma saboda annabi ya ce ihtijaji kenan kana hujja kenan da wannan amma iktibasi shine kana cikin maganarka sai ka ɗauko wata magana Allah sai ka hada da maganarka sai ka ci gaba da taka ba tare da ka ce qala Allahu ba kun ga jiya haka ya dangane da ainihin waccan aya da ya kawo cewa ainihin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma kana li ya'lama mithla zalika fi hali hayatihi walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu kun ga sai hada da aya al-qur'ani iktibasi kenan nan ma kun ga yana cikin bayani sai ya ce wa ghairihim mimman hadha hazwahum wattaba sabilahum rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani iktibasi kenan mun fahimta ko ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta waɗanda suka riga mu lahira da imani daga cikin ƴan uwanmu musulmi mun fahimci wannan da kyau ko wannan aya ce cikin suratul hashri aya ta goma to waɗannan malamai da malam yayi ishara ya kamata ka nemi littattafan su ka samu littattafan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah kamar littafin Al-Aqidatul Wasitiyya wannan littafi musamman yana magana akan ainihin siffofi na Allah haka ar-risalatul hamawiyya haka nan ainihin littafin ibnu taymiya ar-risalatut tadammuriyya da kuma sharhin ta tuhfatul mahdiyya ta ash-sheikh ainihin faleh ibn mahdi ali mahdi wani babban malami ne a kasar saudi arabia ash-sheikh faleh mahdi ali mahdi yayi sharhin risalatut tadammuriyya ta ibnu taymiya cikin juz'i biyu kuma abin mamaki makaho ne malamin ya haddace ta kuma ya sharhinta a haka aka kuma buga ta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ilimi jama'a a dage ilimi din nan wani dukiya ne wata mallaka ce ta Allah Allah yana ba da ita ga wanda ya so jama'a mun fahimta abinda ake so ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya tsarkake zuciyarka Allah ya baka ilimi ka tabbatar da cewa kuma lalle ka zage wajen neman ilimi din da wahala da gajiya da kunci dukka daure har annabawa annabin Allah annabi Musa da ya tafi nemo ilimi sai da ya kukan wahala yace laqad laqina min safarina hadha nasaba wahala ta riske mu saboda wannan tafiya neman ilimi duk wahalhalun da zaka gamu da su ka kwantar da hankalinka ka tuna da cewa fa yayin da shugaban kasar ku in zai fito sojoji ne irin shi masu baƙaƙen kaki suke yi mishi fareti babu garantin anan mala'ikan mutuwa ya ratso sojojin nan ya zo ya janye ran shi amma kai saboda girmama ka in ka fito neman karatu mala'ikun Allah ne za su yi maka fareti tun daga inda ka fito har inda za ka zuwa da dawowa ma'ana kai ɗin nan yanzu da ka fito neman karatu mala'iku suke maka fareti darajar ka ta fi ɗaukaka a wurin Allah da wannan shugaban ƙasa da ya fito zai yi rangadi ko zai yi kaza sojoji ne masu bakin kaki irin shi suke mishi ainihin wato gadi shi suke mishi fareti shi yasa ya kamata ka tabbatar da cewa duk yadda za ka yi ka ainihin tabbatar kana zuwa karatu kana koyan ilimi karatu ɗin nan karka matsawa kanka koyi abin da za ka iya zuwa za ka yi a rinka biya maka ainihin wato kawa'idi zuwa za ka yi a rinka biya ma ahlari arba'una hadis qul huwallahu falaki ce ko nasi abin didda ya sauƙaƙa maka harkar kasuwanci harkar ofis harkar gona harkar iyali wallahi ba uzuri bane ya hana ka zuwa makaranta sayyidina umar ka dai san dattijo ne amma sayyidina umar na zuwa makaranta imam al-bukhari ya rawaito cewa sayyidina umar sai ya raba da shi da abokin zaman shi a gida yau shi ya je makaranta gobe abokin zaman shi ya je makaranta in an sayyidina umar ya je makaranta abokin zaman shi ya tafi kasuwa in ya dawo sai ya zauna ya biya wa abokin zaman shi karatun da manzon Allah ya karantar sallallahu alaihi wa sallama gobe kuma abokin zaman ya tafi sayyidina Umar ya tafi kasuwa haka suke yace kunna na tanawabun nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haka muke bayayya wannan yaje gobe wannan yaje shi yasa duk yadda zaka ka bincike kanka shin kana zuwa makaranta ko ko kana jiran sai an faɗi matsalolin ilimi ka ce ƙarya ne in aka ce to me gaskiya ne ka ce yaya ka murza gemun ka gashi dami guda Allah ya shiryar da mu to saboda haka jama'a mas'alar aqida mas'ala ce mai muhimmanci dan haka waɗannan littafai da malam ya ishara akan su ka tabbatar da ka same su sa'annan ka samu ainihin littafin Taysirul Aziz Hamid sharhi na kitabut tauhid na Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab sannan ka samu littafin fathul majid ka samu littafin qurratu uyunil muwahhidina na malam abdurrahman wanda yake shi ma jikan muhammad ibnu abdul ne sa'annan kuma ka samu ainihin littafin alqawaidul musla na Sheikh Usaimin wani babban malami ne da ke karantarwa a Ka'aba ya littafi akan siffofi da sunayen Allah madaukakin sarki sannan har wa yau ka samu ainihin littafin kitabu tajridit tauhid wannan littafin har Muhammad ibn Abdul Wahhab sai da ya tsayaye nazarin littafin ya amfanu wani mutumin ƙasar misra ne ya rubuta shi a shekul makarizi kitabu tajridit tauhid sannan ka samu ainihin littattafai irin wanda al'amiru san'ani ya rubuta da irin su shaukani da makamantansu waɗannan duk za su taimake ka wajen fahimtar tsantsar tauhidin da Allah ya aiko annabawa. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sai mu ci gaba da ainihin karanta matni a inda ainihin shi al-Imam tahawi yace wala shay'a misluhu wala shay'a misluhu babu kuma wani abu wanda yake irin Allah babu wani abu wanda yake irin Allah to don Allah yanzu jama'a mutumin da ya dube ka bakin takari da kai ga kai yace kai ma Allah ne me yake nunawa yana nuna cewa haka Allah yake kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko su malam sai ya ce wala shay'a misluhu babu abin da yake irin Allah ne gashi a ƙasa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya sharhin wannan kalma ya ce hadha aslun min usulit tauhid wannan wani tushe ne daga cikin tuwasa na tauhidi wa huwa anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wannan ka'ida kuwa ita ce cewa Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda yake kamar shi la fi zatihi ko wajen zatin shi wala fi sifatihi ko kuma wajen sifofin shi abin da ake nufi da zati jama'a shine jiki to wajen jiki na Allah duk abin da kaji ana siffanta dangane da jikin Allah kar ka ɗauka cewa akwai wani abu wanda yake irin shi ne wala fi af'alihi kuma babu abin da yake irin Allah ne koda a wajen ayyukan Allah din walakinnal mubtadi'a sai dai kuma yan bid'a wal muta'awwila da masu yi wa nasoshin Qur'ani da hadisi ta'awili kad ittakhaduhu aslan sai suka dauki wannan ka'ida ta zama musu wani tushe su ma kamar yadda ainihin wato ahli sunna suka dauki wannan aya wadda za a zo a yi maka misali da ita ita ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ta zama tushe wajen gane cewa Allah babu abin da yake irin shi ne ko da yake Allah mai ji ne mai gani to yan bid'a da masu ta'awili sai suka dauka sai ta zama musu wani tushe wajen kafa ainihin wato li'in kari kafirin min sifatillahi tabaraka wa ta'ala wajen ainihin wato musun da yawa daga cikin sifofin Allah mai albarka da daukaka don haka fa kullama baqat qulubuhum anil imani bi sifatin min sifatihi azza wa jalla bi yayin da suka samu kansu a cikin kunci zukatansu sun yi kunci game da su imani da wata siffa daga cikin siffofin Allah maɗaukaki sallatu alaiha mu'awila sai su ainihin ɗora wa wannan aya ko wannan siffa ta'awili ainihin wato mu'awilat ta'awil sai su ɗora wannan ainihin wato hanyoyi na ta'awili wal hadam da kuma hanyoyin rushe ta fa ankaruha dan haka sai su yi musun wannan siffa wastadallu ala zalika bi qawlihi ta'ala sai su kafa hujja da wannan aya cewa ai Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un sai su tsaya anan kun ga yan bid'a sai su dauko rabin nassi sai su dalili da shi mun fahimci wannan da kyau ko idan ba ku fahimci wannan misalin ba ga misalin da duk wani dan Najeriya da akalla ya kai shekara 25 zai gane wannan a jiya nake muku ishara cewa sa'ad da dariƙa teka tutu a ƙasar nan Allah maɗaukakin sarki ya nufi Najeriya da alheri sai ya jefa haske a zukatan wasu bayan Allah malamai suka tashi suka zage ba dare ba rana ba ƙauye ba birni ba kasuwa ba ainihin shago ko ina suna yawo suna yaɗa kalmar Allah da haka aka samu wannan bala'i Allah ya sassauta wa mutane shi waɗannan ainihin wato malamai sun fuskanci bidi'o'i waɗanda waɗannan 'yan bid'a suka rinka ainihin kafa musu hujja da su to na daga ciki duk inda aka je aka tuhumci waɗannan ɓangare na 'yan ɗariƙa cewa wannan salatul fati da kuka yi ƙaryar cewa tana cikin alƙur'ani ina take sai jawo allahumma a wata aya sai ce ga allahumma sai a ce to an ji sai sai aje ta salli sai jawo ta daga wata aya sai jona ala muhammadin sai jawo daga wani wurin haka da haka zai ainihin wato tarkibin salatul fati to haka waɗannan 'yan bid'an ma aya ce za su ɗauko ta alkur'ani laisa ka mislihi shay'un ai Allah ya ce babu abin da yake irin Allah ne sai ce don haka wannan siffar wannan siffar da kuke son ku tabbatar to tunda Allah ya ce babu abin da yake kamar shi to shikenan kawai a watsar da ita ya nuna cewa wannan ainihin wato siffa bai halatta a tabbatar da cewa Allah na da hannu ko kafa ko ido ko kuma Allah na magana ba saboda me saboda Allah ya ce laysa kamislihi shay'un sai malam yace mutajahilina tamamal aya sun jahilci cikon ayar da Allah yake cewa wa huwa sami'ul basir Allah shine mai ji Allah mai gani ashe wannan ya nuna tunda Allah ya ce ba abin da yake kamar shi kuma ya ce shi mai ji ne shi mai gani ne to sai ka ce wannan ya nuna Allah yana ji Allah yana gani amma ji da gani ba irin na halittu ba tunda ya ce babu abin da ya kamar shi amma tabbas akwai ji da ganin to su sai su tsaya a can kawai sai su ce to shikenan babu dai abin da ya kama da Allah dan haka sai a tsaya a nan to kada a sake a ce Allah na da hannu tunda ana cewa dan adam ma da da hannu biri na da hannu agogo na da hannu to in aka ce Allah na da hannu an sifanta Allah da biri da mutum da agogo kenan sai a ce a sai su ce to kada a sake cewa Allah na da hannu dalili sai su ce Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un to aka ce to wa huwa samiul basir fa to anan ne suke faduwa to haka waɗancan aka dube su aka ce to yanzu tsakani da Allah suratul fatiha in ka ce akwai ta a qur'ani ta ake wuri ɗaya zaka bude kawai sai a ganta to ana son a samu ainihin salatul fatiha ka murakkaba a cikin alqur'ani allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi ila ma khutima bihi akwai ta haka a cikin alqur'ani babu saboda haka sun yi ƙarya kenan wallahi kun san abin da ya ka haka jama'a saboda babu shari'ar Allah shi yasa na gaya mana wannan hanyar da muka bi ta mu karantar da ku aqidar salaf wadda ita ce za ta haɗe kanmu daga haɗe kai sai a samu khalifa daga khalifa sai a samu shari'a wallahi in aka bi wannan matakin shari'a ta tabbata ko duk irin waɗannan zindikan ko dai su marmaza su tuba ko kuma su gudu saboda tsai maka da haddi za a yi li'annaka taqawwalta ala Allah saboda kai wa Allah ƙarya Allah ku ya ce wa annabi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil shi kanshi annabi da zai kirkiri wasu zantuttuka ya danganta gare mu ba mu muka ce ba la akhadna minhu bil yamin Allah ya ce sai mun rike shi da hannun dama thumma laqata'na minhu al-watin jijiyar shi da ke kai mishi ainihin jini kwakwalwa da ke sadar da shi ga rayuwar shi Allah ya ce da sai mun datse ta annabi kenan inda a ce a kaddara da zai kirkiri magana ya danganta wa Allah ku dubi irin horon da Allah ya ce zai mishi to amma yanzu tun da ba shari'a fa ba a tabbaka ta ba a aiki da ita sai wani ya buɗe baki yau sai ya ce wurin wa'azi ya zo sai ya ce akwai salatul fata a qur'ani jahilai sai su gyara zama su jahilai ba su san qur'ani ba rubuta musu ake su sha saboda haka ba su san shi ba sai ya saba rigar shi sai malami ya ce allahumma sai ya ce daya salli ala sai ya ce biyu sai har haɗo ya har haɗo sai ya haɗa musu sai a yi tafiya ce malami uban malamai nan kuwa ya gama kashe su gaba ɗaya da jahilci ba su sani ba to da da shari'ar musulunci sai a je a kai shi gaban alƙalin musulunci alƙali ya tuhumce shi ai in ka ce akwai kaza a ƙur'ani buɗo shi kake kai tsaye in irin wannan ganɗa-ganɗan ne kowa zai ganganɗa a cikin ƙur'ani ya fitar da manufar shi har mushrikan nan sai su ganganta su ce a ciro can kiristoci ba su ne wa qur'ani haka ba kiristoci su ne wa alqur'ani haka waccan aya da muka yi magana dazu da Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa sai su yanke farko sai su ce gashi qur'ani ma ya ce inna allaha salisu salasa Allah ɗayan alloli ne uku sai ka ce to ya ya ya kan yanke nan ai ba jajjonawa ake ba abu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wallahi dan aka kamo guda ɗaya irin wannan aka tsaye mai da haddin musulunci za ku ga duk sauran baki ɗaya ko sun tuba ko kuma sun gudu saboda Allah ya hikima da ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi in dai ana tsaye da dokar Allah to sai kun ga cewa mutane sun rayu rayuwa ta addini cikin mutunci rayuwa ta tabi'a cikin mutunci yanzu haka siddar sai kato ya rike wuka sai in ce sai farke ka me za a yi na san ba abin da za a yi amma a ce ya san cewa inda zai in ya kashe za a kamo shi a ce to shikenan an nafsu bin nafsi kai rai ne ka kashe rai don haka aje a kashe shi yaushe ne mutum zai daga makami a cikin jama'a ya alfaharin da cewa zai kashe ka ba abin da za a yi to haka ya jama'a in aka tabbatar da shari'ar musulunci wallahi duk waɗannan da ke waɗannan abubuwa za ku tabbatar da cewa waɗannan mutane za su daina su tuba ko kuma su gudu su bar ƙasa saboda sun san tsarin ba zai tafi tare da nasu ba shi yasa suke cewa in mun samu shari'ar musulunci za mu karkashe su me yasa saboda sun tabbatar su kasassu ne suke yawo a bayan ƙasa aljahiluna mauta qabla mautihim mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ba mu za mu kashe ku ba shari'a Allah ce za ta kashe ku in kuka tabo ta in kuka tuba ta kyale ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai mala ya ci gaba da cewa wannan aya ta zo a cikin suratu shura aya ta sha ɗaya fahiya qad jama'at baina tanzihi wal isbati kaga wannan aya ta hada tsarkake Allah daga duk wata kama da za a danganta gare shi shine at-tanzih wal isbati kuma ta tabbatar da yana da siffa din ina tanzihin yake tsarkake Allah daga kama da wani shine laysa kamislihi shay'un ko kaga an tsarkake Allah daga cewa babu abin da ya kama da Allah al isbat kuma tabbatar da siffar gare shi shine as-sami'ul basir mai ji mai gani ashe sunan Allah as-sami'u sunan Allah al-basiru sannan siffar Allah as-sam'u ji siffa ce ta Allah madaukakin sarki sai malam yace don haka faman arada salamata fi aqidatihi wanda di yake son zaman lafiya da kubuta game da aqidar shi fa alaihi an yunazziha Allah ta'ala an mushabahatihi lil hawadis wajibi ne ya tsarkake Allah madaukakin sarki daga kamanta Allah da ainihin halittu lalle ka tabbatar da baka kamanta Allah da halittu duna ta'awilin ba tare da yi wa kuma ayoyin Qur'ani ko sunna ta'awili ba wala ta'atilin ba kuma tare da barin su ba wa bi irin mu'attala ka bar ainihin wato ma'anar ka ce a'a ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi to kakkai wannan wa an yusbita lahu azza wa jalla min as-sifati kullama asbatahu li nafsihi fi kitabihi aw hadisi nabihi duna tamthilin sannan kuma mutum ya tabbatar wa Allah wanda ke da buwa da daukaka duk wata siffa da shi Allah ya tabbatar wa kanshi a cikin littafin shi ko kuma ta zo a cikin hadisin annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tare da ainihin buga misali ba jama'a mu fahimci wannan ka'idar duk wata siffa da Allah ya tabbatar wa kanshi a cikin alkur'ani to kun ga shi yake ba da labarin kanshi domin shi kadai ya san kanshi duk wata siffa da annabin shi ya ba da labarinta a cikin hadisin shi da kaidi hadisin sai in ya inganta to a tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki wannan siffa jama'a in kun fahimci wannan ashe babin aƙida to babu ijtihadi kenan amma mas'alar fiqihu mas'ala za ta iya taso maka kai malami ya zan malaman da suka gabace ka wannan mas'ala ba su taɓa tattauna magana a kanta ba sai ainihin ka yi ijtihadi sai ka ba da fatawa a kai kuma akwai dacewa a ciki saboda ƙofar ijtihadi ƙoƙari a nan a buɗe take misalin wannan shine ana zaune rayuwa irin ta addinin musulunci sai duniyar turawa sai ta ci gaba sai suka bullo da at-ta'minu alal hayati at-ta'minu alal sayyarat at-ta'minu alal imarat inshora inshora yi wa rai inshorar gida inshorar motoci inshorar teguna inshorar kamfani da makamantan haka malaman musulunci da suka gabata da yawanci ba su san da irin waɗannan matsalolin ba yadda yake ainihin zaka rinka biyan harajin inshora ran da wata musiba ta afko maka aka bincika aka ga ba wauta bace ba ganganci bane sai a biya wata diya gare ka ko ga iyalanka ina hukuncin musulunci akan wannan kaga malaman da suka wuce na farko ba su san da wannan matsalar ba to malaman da suke wannan zamani ya faru sai su tsaya sai su ainihin ijtihadi sai su fatawa akai mafi yawancin malamai sai suka tafi akan inshora ta halatta amma inshorar rai to wannan kam ainihin bata halatta ba kamar yadda ainihin da yawancin malamai suka tabbatar da haka amma inshorar gida inshorar mota inshorar fili ko kamfani ko makamantan haka ya halatta misali matsaloli da dama daga cikin irin waɗannan matsaloli shine koda duk ɗan adam yana da koda guda biyu koda din nan tamkar ita ce matata ga ainihin wato jini ko kuma abubuwa makamancin haka to wannan koda guda ɗaya ce ke aiki ɗaya kuma aikin ta ba zai tashi ba sai yayin da ɗaya ta gaza sai ɗaya ta sauri ta amsa to shin yanzu fatara sai ta same ka ya halatta ka je a yanke kodar ka guda ɗaya a siyar ka samu jali ko kuma sai wata ainihin matsala ta samu ɗanka ko ɗan uwanka aka ce kodojin shi duk sun riɓe gaba ɗaya ya halatta a yanke nashi a zubar a yanki taka guda ɗaya a dasa mishi kaga sai da malamai suka tattauna wannan matsalar daga baya ta faru wanda yake a farko babu ita to irin waɗannan misalan ijtihadi ya halatta amma dangane da Allah madaukakin sarki tunda babu wanda ya taɓa ganin shi to babu wanda zai iya bada bayani akan shi fa zan ya dace jama'a za mu zo mu karanta a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah nan gaba za mu ji haƙiƙani shi kanshi manzon Allah bai taɓa ganin Allah ba to ashe ko tun da haka ne shi kanshi baya ba da wani labari game da Allah da kokarin shi sai da abin da Allah ya gaya mai to dan haka duk abin da ka gani ya zo a cikin Qur'ani ko sunna na siffa Allah sai ka tabbatar to kakkai kari tsaya anan don in kai karin nan daga ina ka samu hasken da za ka yi kari tunda baka taba ganin shi ba yau da a ce misali sai aka ce muna son kai mana bayani dangane da wani sai ka gan shi gajere ne baki mai kasumba kaga za ka iya bayani akan shi yadda yake in Allah ya so za a samu dacewa ko kuma a ce baka taba ganin shi ba sai aka kwatanta maka shi kai kuma sai ka je kai kwatancen shi kaga za a iya dacewa dan baka taba ganin shi ba amma ka taba ganin wanda ya kwatankwacin shi ka taba ganin mutum irin shi amma Allah guda ɗaya ne baka taba ganin wani irin shi ba sannan shi ɗayan nan kuma baka taɓa ganin shi ba balle a ce to ƙara mana bayani ka ce to da ya ce yana da hannu hannun shi yana da yatsu kaza yana da ƙumba kaza a'a da ya ce yana da hannu to yana da hannu sai a tsaya a nan da ka taɓa ganin sai ka ce yatsun kaza kaza kaza yatsun kaza kaza ƙumbar kaza kaza saboda ka taɓa gani amma tunda baka taɓa gani ba tunda ya ce yadullahi to tabbatar da cewa Allah na da hannu karka karyata jama'a mun fahimci wannan ka'ida da kyau ko to haka in wannan siffa ta zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ka ainihin tabbatar da ita ba tare da ainihin wato kai tamsili ba karka misalta ka ce hannun Allah irin hannun wane ne domin akwai mushabbiha kuma mujassima masu siffanta Allah masu kamanta Allah da jikin wani in aka ce Allah na da hannu sai su ce hannun irin na mutum ne Naka ce me yasa sai ce saboda mutum shine mafi kyawun halitta domin Allah ya ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a bisa kyawun halitta to dan haka kakka danganta halitta Allah sai ga wadda tafi kyau dan haka yadda kaga mutum to haka Allah yake to kaga wannan wani nau'i ne na kafirci to shine malai yace kakkai misali irin wannan saboda a cikin alqur'ani Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku kwatanta misalin Allah Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce, wa haza huwa mazhabus salaf, wannan ita ce mazhabus salaf, wa alaihi musannif rahimahullahu, malamin da ya wannan littafi al'imamu tahawi akan wannan aƙida ike, taba'an li abi hanifa ta saboda bin abu hanifa da yake a wajen wannan wasa'irul a'immati da kuma sauran limamai kama tarahu mufassalan kamar yadda zaka ga bayanai dalla dalla fi sharhi a cikin babban sharhi din malam ya sake yin iktibas yace fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su jama'a mun fahimci wannan da kyau to anan kafin mu tafi da nisa jama'a bari mu mana wani tambihi muna cewa ba ma ta kalidanci da malaman fiqhu saboda Allah maɗaukakin sarki ya hore mana gwargwadon yadda za mu iya binciko kaza mu gano dalili kaza ko kuma kaza babu dalili don haka a haƙƙin mu bai halatta mu koma mu ce sai abin da maliku kaɗai ya faɗa za mu bi ba sai abin da mai risala kaɗai ya faɗa za mu bi ba a'a a nan muna da haƙƙi muna da ƴanci a cikin addinin musulunci mu ɗauki maganar da muka ga ta dace da dalili mu bar wadda muka ga bata dace da dalili ba to a wajen aƙida kuma sai ya zama muna bin waɗannan malamai kai tsaye to me yasa wannan ya sa wasu 'yan bid'a suna cewa to kuna cewa ku ba ku ta kalidanci a fiqhu amma ya kuke ta kalidanci a aqida sai a ce a'a ta kalidanci ai ya kasu kashi biyu akwai ta kalidanci wanda kana bin mutum ne saboda ya kawo maka dalili don haka anan asali ba shi kake bi ba dalili kake bi akwai wannan irin ta kalidancin Allah ya yi umarni da shi ya kuma hori mutane da shi shine biyayyar da Allah ya ce mai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama me yasa annabi bai ce mu bi wani balarabe a makka ba saboda Allah madaukakin sarki bai baiwa wannan balarabe littafi ba bai yi wa wannan balarabe wahayi ba amma sai wa wannan balarabe shine Muhammadu dan Abdullahi wahayi ya bashi littafi ya ce mu bi shi saboda me shi ma yana bin abin da Allah ya madaukakin sarki ya saukan mishi ne ashe kun ga biyayyar da muke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa muke bi a haƙiƙa ne Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yabi manzon Allah haƙiƙa yawa Allah da'a wannan kenan waɗannan malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin su Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa da makamantansu ba wai muna bin su ne akan kawai sun ce mana Allah ɗaya ne ko Allah al'awwalu ne ko kuma Allah albarru ne muka ce haka abin yake ba duk maganar da suka faɗa a aƙida sai sun ce saboda Allah ya ce annabi ya ce shin ashe anan kun ga ba wai muna bin aƙidar su ne ta takalidanci na rashin dalili ba muna bin su ne ta hanyar da suka kawo aƙida sai da suka kawo dalili kamar yadda yake fiqhun idan da da suka kawo shi sun kawo dalili za a ji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kar wannan kuskuren ya shiga cikin wasu cewa mun ce ba ma bin su ainihin muƙale sai abin da suka faɗa a fiqhu amma a aqida mun ce sai a bi su gashi har malam yayi iktibasi da wannan aya cewa fa bihudahu muqtadi ku yi koyi ko kai koyi da shiriyar su dan me domin shiriyar su ta tabbata ne akan alkur'ani ko hadisi wannan shiriya ta su ba shiriya ce ta ijtihadi ba amma shiriyar su ta fiqhu wata ta ginu akan qur'ani da hadisi wata kuma ta ginu akan fahimta su ne to fahimta din nan za a iya samun kuskure amma aqida babu fahimta a ciki a fiqhu imamu malik zai iya cewa wallazi arahu wallahu a'lamu abin da ni nake gani ko da Allah shi ya fi sani kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba ko da imamu maliku kuskure baka isa ka zage shi ko ka ci zarafin shi ba saboda mai mas'alar a nan kofar ya faɗi haka a buɗe take amma a aƙida imamu maliku ko wani malami fa bai halatta mishi ya ce ni abin da nake gani game da Allah to babu laifi a ce kaza a babu wannan a aƙida ko kwa daya a aƙida sai dai ka ce kawai Allah kaza ne saboda Allah ya ce kaza annabi kaza ne saboda annabi ya ce kaza ko Allah kaza ne saboda annabi ya ce kaza don me domin Allah din nan duk matsalar aqidar ta kewaye shi ne baka taba ganin shi ba don haka ba zai yiwu ka faɗa da ka ko da fahimta ka ko da kwatance ba sai da nasi jama'a ina fatan an fahimci wannan wannan babi yana da matukar muhimmanci malam yace wannan aya tana cikin suratul an'ami aya ta 90 daidai sai mu koma cikin matni malam al-imam at-tahawi yace wala shay'a yu'jizuhu kuma babu wani abu wanda yake gagarar Allah jama'a mun fahimci wannan babu wani da ka sani a duniyan nan sai da ya zan akwai wani abu wanda yake gagarar shi ya faskare shi ya faskare shi ya hana mishi gudanar da abin da yake son gudanarwa amma Allah madaukakin sarki babu abin da yake gagarar shi Allah madaukakin sarki yace afara aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'akum ko Allah madaukakin sarki ma'ana yake ishara akan cewa babu wani abu wanda ya ujizuhu fi samawati wala fil ardi babu wani abu wanda yake a sama yake ko a ƙasa wanda Allah madaukakin sarki wannan abu yake gagare shi shi yasa shugaban ƙasa kaza ko gwamna kaza ko darakta kaza a ƙarƙashin mulkin shi amma akwai abin da yake gagare shi yanzu sai a samu ƴan tawaye sai su tawaye su koma bayan gari ko kan dutse su je su zauna sai su fitini gwamnati ta rasa yadda za ta yi da su amma Allah babu abin da yake gagara shi jama'a mun fahimci wannan ko sannan wala ilaha ghairuhu babu wani abin bautawa a bisa cancanta sai shi kadai to irin wannan kalmar kamar yadda ne ishara jiya irin ta ce tijjani a cikin jawahirul ma'ani sai ya sace ta sai mata mummunar fassara cewa wala ilaha ghairuhu to shi kuma waccan aya ya dauko ta Qur'ani da Allah yake cewa Annabi Musa ya Musa inni ana Allah ya kai Musa ni ne Allah la ilaha illa ana fassara aya a wurin dukkanin malaman musulunci ita ce babu wani abu da ake bautawa sai ni ma'ana kada a sake a bautawa kowa sai ni ba da labari ne amma doka ce ake saki shi ko sai ya ce ma'anarta shine la ilaha illa ana babu wani da ake abu da ake bauta sai da ya zama illa ana huwa sai da ya zama wannan abin ni ne shi to irin wannan kalmar ce la ilaha gairuhu babu wani abin bautawa sai shi in ba shi ba to sai su ɗauke ta a karkace sai su ce to wannan ya nuna duk abin da kaga ana bauta to shi ne abinda abinda bayanin yake cewa shine babu wani abu da ya halatta a bautawa a bisa gaskiya a bisa cancanta a wannan kaidin ya nuna koda an bautawa wani abu to an yi zalunci kenan an yi ta'addanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko al-imamu tahawi ya ci gaba da cewa qadimun Allah da dadde ne bilabtida'in ba tare da farko ba da'imun kuma Allah dawwamamme ne bilantiha'in ba tare da ainihin ƙarshe ba ma'ana al'imamu tahawi yana son ya nuna maka cewa tun azal Allah maɗaukakin sarki haka yake ba shi da farko sannan kuma haka Allah zai ainihin tabbata babu lokacin da ƙarshen shi zai zo duk wani shugaba da ka gani ko wani sarki ko wani mai mulki ko menene kake jagoranci ko kake shugabanci ko kake zaune akan wannan kujerar kirarinta shine laudamat li ghairika ma wasalat ilaika da wanda ainihin da, da ta dimanta ga wani to kai da bata zo gare ka ba sannan duk wani mai mulki da ka gani ɗayan abu uku shine ƙarshen shi ko dai ya sauka da kanshi da girma da arziki ko Allah maɗaukakin sarki ya kashe shi ko kuma a cire shi to Allah maɗaukakin sarki akan ainihin yadda yake da allantaka shi da rububiyar shi to ainihin haka yake kuma haka zai kasance bai da farko kuma bai da ƙarshe to in ba ku manta ba jama'a wannan kalima ta qadim na dan fara ishara akan ta a shimfidar da ne wannan littafi shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yazo sai ya ce ilam ka sani da cewa annahu laysa min asma'illahi ta'ala al-qadimu alƙadimu fa ba shi daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki wa inna ma huwa min isti'malil mutakallimina malaman ilmul kalam ne suke amfani da shi amma suna amfani da shi ne domin su nuna azaliya ta Allah kasancewa Allah tuntuni sai malam ya ce fa innal qadima abin da yasa wannan kalma ta alqadim bai dace a amfani da ita ga haƙƙin Allah ba saboda alqadim fi lugatil arab allati nazala bihal qur'an ma'anar alƙadimu a cikin harshen larabawa wanda alƙur'ani ya sauka da shi huwal mutaqaddimu ala ghairihi shine wanda ya gabaci wani shi to kaga kun aka kwatanta Allah da haka an rage darajar shi a ce mishi ya gabaci wani shi ma'ana to shi ma zahiri wani zai zan ya gabace shi kenan kuma a zahiri yana da farko kenan don haka sai ya ce fa yuqalu don haka a larabci sai kaji an ce hadha qadimun wannan abu dadadde ne lil aqiq ga abin da yake da daɗe ne lil atik ga ainihin wato eh lil atik ga abin da yake ya daɗe wa hadha jadidun wannan kuma sai a ce ainihin sabo ne lil hadith ga abin da yake ainihin bai daɗe ba walam yasta'milu hadha isma malam yace ba sa amfani da wannan suna illa fil mutaqaddimi ala ghairihi larabawa ba sa amfani da sunan alqadim sai ainihin wato ga abin da yake ya gabaci wani shi la fi ma lam yusbiquhu la fi ma lam yusbiquhu adamun ba wai suna amfani da shi ne ga abin da yake rashi bai taɓa rigaya shi ba jama'a mun fahimci wannan larabawa a larabci ba sa amfani da kalmar alqadim ga abin da yake ba shi da abin da ya rigaye shi suna amfani da kalmar qadimu ne ga abin da yake da dadde ne ko da ku an samu wani abu da ya rigaye shi kamar ka ce hular nan ta wata daɗe ta iya yiwa shekarar ta goma ko talatin ina ma'anar haka kafin ita akwai wata sai dai ita ta daɗe to ashe kaga kwatanta Allah da ƙadim shi ma kamar haka ne ya daɗe amma ta iya yiwa kafin shi akwai wani to sirrin kuskuren wannan kalmar kenan kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yace hatta ada kal urjunil qadim Allah yace wal qamara qaddarnahu manazila wata mun kaddarta mishi masaukai masaukai ma'ana wata in ya tsaya din nan to akwai masaukai waɗanda yake kullun yana sauka a kansu waɗannan masaukai haka zai rinka sauka har tun yana ainihin yadda ya fito yana ƙarami din nan har ya zo daren sha biyar ya cika to sai kuma ya fara ainihin komawa yana zama ƙarami Allah ya ce hatta adakal urjunil qadim har sai ya zama kamar ainihin ganyen dabino tsoho kaga fassara kalmar kenan yadda ta zo a Qur'ani da dadde al'urjun ainihin kamar zarbar dabino kabar dabino alƙadim wadda take da daddiya ashe kaga ƙur'ani ya zo da kalmar alƙadimu ba ga sunan Allah ba amma ga siffanta wani abu da dadde to ashe kai in ka ɗauko kalmar alƙadim ka siffanta Allah ko ka kira Allah da shi kaga kana kwatanta Allah da ainihin wato daɗewa ne amma ba kana kwatanta Allah da kasancewa shine farko ba wannan aya ce ta 39 a cikin suratu yasin والأرجون القديم ما لن يتشي أبن دا أكي نفي دا الأرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود الأرجون الثاني shine kabar dabinan da zai ainihin dade ya zauna har san da za a samu na biyu sabo kenan fa idza wujida al jadidu in aka samu sabon qila lil awwali qadimun sai a ce na farkon sai a ce mishi me qadim da dadde don haka sai ce wa in kana masbuqan bi ghairihi ko da ike ko an taba samun wani ya rigaye shi ya ce wannan maganar kamar yadda ka ji ta ba wai kirkira ta ba ce amma magana ce wadda take kama haqqaqahu shaykhul islami kamar yadda ibnu taymiya ya tabbatar da ita fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa littafin da nake ishara akan shi da ne tarihin ibnu taymiya cewa mujalladi 30 ne da bakwai kuma fatawoyi ne a mujalladin farko shafi na 245 washarihu na shafi na 245 naku ya ce ashirin da hudu ko to ya yi gyara ne a wannan domin kamar yadda na gaya muku shi zuhair wanda ya ta haƙiƙin wannan bugun sabo da ke hannuna in ya zo ainihin wasu wurare yakan yi gyara akan abubuwan da suka faru a tsohon bugun da ke hannunku domin bugun da ke hannunku shine kadim wannan shine jadid kaga an yi arashi kenan mun fahimci wannan da kyau ko washarihu ya ce kama kuma yadda yake ainihin wato shi mai wannan sharhi shi ma ya tabbatar da haka fi sharhihi a cikin sharhin shi ibnu abil izzi kenan to sai a shekul allamatul albani ya ce lakin afada shekhu ibn mani huna fi ma naqalahu anhu ibn al-qayyim fil bada'i sai dai kuma a nan gurin akwai wata magana da al-shekh muhammad ibnu abdul aziz ibn mani ya tabbatar da ita daga cikin maganganun da ya ɗauko a cikin littafin bada'i'ul fawaid na ibn al-qayyim in ba kuma ta ba mun yi ishara ga wannan malamin ko ibn mane muka ce domin shi ma za mu ɗan rinka ɗauko maganganun shi to kaji daga cikin maganganun shi ibn al-qayyim ya ce annahu yajuzu wasfuhu subhanahu bil qidam ya halatta a siffanta Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi bil qidam da kalmar qidam da dadde bima'ana annahu yukhbiru anhu bidhalika wato Allah mutum yana bada labari ne game da Allah akan haka domin wa babul akhbari babi ko kuma kofar bada labari ausa tafiyal wata min babis sifati tawqifiyya tafi fadi fiye da kofa ta siffanta Allah waɗanda suke sun zo ne a nassi wato abin da ake son a ce shine inda a ce cikin zance ne kake to zaka iya siffanta Allah da kidam cewa da daɗe ne don kana bayani ne a fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki haka yake tun da daɗewa. Amma inda a ce kana siffanta Allah ne a bisa ƙa'ida ta tauhidi yadda ya zo a cikin Ƙur'ani da sunna, to wannan a ƙuntata take sai abin da ya zo Ƙur'ani da sunna, amma in wajen ba da labari ne a tattaunawa, to don ka siffanta shi da ainihin alƙidam to akwai sauƙi akan haka. Wannan maganar da Muhammad bin Mane ya ɗauko kenan daga Ibn al-Qayyim. qultu ni albani albani mai littafi sai na ce kaga kamar yadda nake nuna maka sai dai babban malami shine zai iya cewa qultu don shi ma ya kai mujtahidi yadda in waɗancan su ma sun ce qultu shi ma sai ya ce qultu sai ya ce wala Allah hadha huwa wajhu isti'mal shaykh al-islam ibn taymiya hadha al-wasf fi ba'd al-ahyan kama sayati fi ma allaktuhu ala al-faqra yace me yiwa wannan na daga cikin dalilan da ko kuma fuskar da ta sa shi kanshi ibnu taymiya yake amfani da wannan siffar a wani lokacin wani lokacin zaka ji ibnu taymiya na siffanta Allah da ainihin kidamu din kamar yadda za a zo a samu a cikin ta'liqin da shi albani a gaba ta 45 na ainihin wannan littafi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan duk an gaya maka ne don a tabbatar maka da siffofin Allah to a kayyade suke karka sake ka faɗa sai abin da yake a nassi amma abin da ya zan ba da labari ne to akwai